بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shida ga watan biyar shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in daidai hijiriya wanda ya dace da sha biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya za mu tashi a babi da ke cewa babu ƙisat oman wal bahrain oman bidon mil'ain da kuma tafifin mim gari ne a yaman akwai kuma bahrain shine ake cewa baladu abdulkais to bayanin kissar da ta faru a waɗannan wurare guda biyu قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان يتي سمع ابن المنكدر جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم على أبي بكر أمر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتني قال جابر فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا قال فأعطاني قال جابر فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني ثم أتيته فلم يعطني ثم أتيته, أتيته الثالثة فلم يعطني فقلت له قد أتيتك فلم تعطني ثم أتيتك فلم تعطني ثم أتيتك فلم تعطني فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني فقال أقلت تبخل عني وأي داء أدوأ من البخل قالها ثلاثا ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك وعن عمرو عن محمد بن علي سمعت جابر بن عبد الله يقول جئته فقال لي أبو بكر عدها فعددتها فوجدتها خمسمائة خمسمائة فقال خذ مثلها مرتين قتيبة ابن سعيد الثقفي مالم إمام البخاري الله يمسر رحمه دقى سفيان ابن عيينة دقى ابن المنكدر شيني محمد بن المنكدر دقى جابر بن عبد الله al'ansari mutumin madina ya ce manzo Allah ya taɓa gaya mun wata rana lauƙar ja a malul bahraini idan dai Allah ya kawo mana dukiyarmu ta bahrain sunan gari ne kamar yadda na yi bayani ya ce to laƙad a aɓaituka hakada wa hakada ya ce a aɓaituka yana nufin otika zan baka kaza kaza kaza ya masa alkawari kenan in dai Allah ya kawo dukiyarmu daga Bahrain da ake kawowa ko ta jizya ko ta waninta to za mu baka dukiya kaza kaza kaza kaza wannan alkawari ne yi wa Jabiru dan Abdullah Allah da ikonsa har Allah ya ɗauki ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a kawo wannan dukiya ba jabir da yana zaune yana ta yana ta sa tsammani yana jira Allah bai kawo ba Allah yi wa annabar suwa sallallahu alaihi wasallam falamma qadima ala abi bakrin amara munadiyan sai lokacin mulkin sayyidina abubakar sai wannan dukiya Allah ya kawo ta daga al'ala ibn al-hadrami daga al'ala ibn al-hadrami ya aiko ta aka kawo abubakar as-siddiq sai shi abubakar ya ce a yi shela waye ya shelan bilal aka sa yi shela ladanin annabi a yi shela mana a announcement a sanar cewa ga arzikin da annabi ya ba da labari za a kawo gashi ya iso kaji gwamnatin adalci kenan فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين yayi shela cewa duk wanda yake bin annabi bashi aw ida ida daidai ke da wa'ad ida wa'ad mana wani alkawali da annabi ya yi wa wani ya ce zai bashi to ya zo ga Allah ya kawo wannan dukiya falyatini yazo ya same ni jabiru yake cewa ina jin sanar wannan sai na tunkari abubakar siddiq Allah ya da shi fa akhbartuhu na bashi labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an ya gaya min law qad jaa amalul bahrain a'taytuka hakaza wa hakaza sau uku ma annabi ya fada qala fa a'tani da na gaya masa sai ya ɗauka ya bani jabir ya ce falakitu ababakirin ba da zalik sai na daɗa gamuwa da sai na abubakar bayan wannan lokacin mana wannan dai na farko biyan farko dai an yi yawa to kasan hali irin ɗan adam da ya daɗa haɗuwa da abubakar sai ya ce da shi annabi fa ya ce in an kawo kuɗi fa a bani ai manzan Allah ya ce lallai in dukiyar bahrain ta zo zan baka kaza zan baka kaza zan baka kaza fasa'altuhu falam yutini na tambaye shi ya ki bani sai bai bani ba sun ma'ataituhu na daɗa komawa dai kasan ba a sakaci akan harkar kuɗi ba a gajiya zirga-zirga yawwa zaman lafiya shine sai sun shigo hannu tukunan sai ka ji ɗan sanyi-sanyi ya ce na daɗa komawa bai bani ba na daɗa komawa bai bani ba kawai sai jami'ar ya ce kaga ko dai ka bani ko kuma kai mun ruwa ko ka bani imma an tu'tiyani wa imma an tabkhala anni ko dai kai mun ruwa sai abubakar wannan maganar ta yi masa zafi shi za a cewa ya yi ruwa ruwa ai zargi ne ba yabo bane ko sai ce a ƙulta tabkhalu anni kai jabir cewa kai ni zan maka ruwa haka ka faɗa cewa kai maka ruwa yace wace cuta ce tafi tafi ruwa ai ruwa ciwo ne ai ruwa cuta ce ai ya maimaita wannan maganar abubakar bai ji wannan magana wato ba ta yi masa daɗi ba sai da aka gane fushinsa sai ce ba wani abu ya sa na hana ka ba haka kawai ne ban baka ba zan da ƙara maka zan baka ya ce ma mana tuka min marratin illa wa ana uridu an utiyak tun farko da kace na baka ba wani abu yasa ni kina baka ba dama ina da niyyar zan baka amma ba lalle bane kace na baka yanzu yanzu in baka amma zan baka a riwayar amr daga muhammad ibn ali ya ce na ji jabir ibn abdullahi yana cewa sai na je wajen sai abubakar sai ya ce da ni uddaha ka irga ga shi nan ka irga ya ɗauka ya lissafa ya lissafa ya lissafa ya ga ashe wato kudin da yawa ba ma kaɗan ba ne kyautan manya yi masa ya lissafa da ya lissafa sai ya ga hassan kai a jinari ko dirhami 500 a wannan lokacin kudi ne babba ce ya yi maka ya ɗauka zai tafi ya ce tokaninka sau biyu ai kwarai kuwa ya ce kaninka sau biyu ai yana so ya kore masa wannan tunanin ne na cewa shi zai matsa rowa hakan kuma bawan Allah ya ninka din wannan bayanin kuma da ya gabata ya an manta da shi kenan sayyidina abubakar dattijo ne wannan hadisin yana nuna mana sannan kuma yana da siyasa ta shugabanci sannan kuma yana nuna mana halin mutane sannan kuma yana nuna mana dole ne wanda yake jagorantar mutane ya yi haƙuri ya yi haƙuri sannan kuma yana nuna mana amana sannan kuma yana nuna mana in wani ya yi shugabanci ya tabu ya bar wani abu na alkawari bai yi bata wanda ya biyo bayansa in na kwarai ne ya kamata ya kammala abu ya ɗora ya yi na kare ce mu ai ba gwamnatinmu ba ne ta yi wannan ba ruwanmu da wannan gwamnatin ku ai ba ta iyayenku ba ne gwamnati yi wa mutane aiki shine gwamnati kudin kuma ba na gidanku ba ne inda shi ma kudin gwamnati ya dauka ya sai ka fara yi sai ashe ka dora ka ci gaba almubazzaranci ne wani ya fara yin hanya ta miliyan ɗari kaza ya fara yi bai gama ba wataƙila ya cinye kudin wataƙila ba ni wataƙila lokaci ya ƙure ba a kammala ba wataƙila yan kwangila sun gudu da kudin sai ka ɗora wa mutane a kammala a gyara amma irin yadda ake abundanin kuɗin mutane al'umma an fara hanya saboda ta gwamnatin wani ne ba zan yi ba ni ma sai dai kirkiro tawa kai ma ka zo ka fara baka gama baka tafi ka bari wani ma shi ma ya zo ya kirkiro bai gama ba ya tafi ya bari waye ake cutarwa talakawa ake cutarwa da ka kirkiro guda hanya ɗari sabuwa to ka je gwanda ka gyara a cikin ɗarin ka haƙura ka yi mana hamsin ka gyara hamsin ɗin da ba gyara ba ya fi ai to kaga yanzu abubakar ai zuwa ya gaji wani nauyi da annabi ya tafiya bari annabi ya ce wa jabir gashi in an yi kaza za a yi kaza ya sa ma aka yi shela don ya kammala duk wannan yana daga cikin fikin da ya kamata mu mu ɗauka babu qudumil ash'ariyina wa ahli yaman قال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم هم مني وأنا منهم هم مني وأنا منهم قال حدثني عبد الله بن محمد وإسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن أبي موسى قال قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حيناً ما نرى ابن مسعود وأمه وأمه إلا من أهل البيت من كثرة دخولهم ولزومهم له زوان الأشعريين أبو موسى أبو موسى الأشعريين daga cikin wannan kabila daga mutanen Yaman ne shi yasa ya ce qala Abu Musa annabi sallallahu alaihi wasallam hum minni wa ana minhum al-ash'ariyun wata kabila ne daga yaman yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-ash'ariyuna suna daga gare ni ma daga gare su nake wannan a shekara ta bakwai ne a lokacin fatu khaybar manzo Allah yayi wannan albishir wa wa al-ash'ariyun mutanen yaman kuma girmamawa ce gare su hum minni wa ana minhum kamar ka ce wani ai wani na wani yayi su wani ai jama'a ta ce ko da ko wataƙila ba dangantakan jini ne ya haɗa ku ba ya kawo hadisin abdullahi ibn muhammad al-musnadi daga ishaq ibn nasr abu ibrahim al-sa'adi daga yahya bin adam shine ibn suleiman mutumin kufa ne daga ibn abi za'ida shine yahya bin zakariya ibn abi za'ida daga al-aswad daga baban shi shikenan daga al-aswad ibn yazid shine annakayi shi ma mutumin kufa ne daga abi musa al-ash'ari yace nazo da ni da dan uwana shine abu rahum ko kuma abu burda mun zo daga yaman mun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin fatu khaybar ne wannan abin ya faru lokacin tare da su abdullahi tare da su ja'far dan gidan abi talib dan uwan aliyu fa makasna hinan muka dan zauna wani lokaci yace lokacin da muka zauna din nan muna inda muke ganin abdullahi dan mas'ud yake kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yanda yake shiga da fita a gidan annabi da yanda ya lazumci manzon Allah mu gani muke ma yana cikin ma iyalan gidan annabi abdullahi ibnu mas'ud ya ce ma nura ɗana ma na zunnu ake nufi wallahi ba ma zaton abdullahi bin mas'ud da shi da mahaifiyarsa ita ce ummu abdul huzaliya ake ce da ita face muna ganin ma kawai suna cin iyalan gidan annabi saboda kusancinsu min kasrati dukulihim yawan shiga gidan annabi da suke yi wa luzumihim lahu da irin yadda suka lazimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahallu shahid a cikin wannan hadisin ga sunan sun taho sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ga lokacin sannan kuma abin da zamu karu da shi cewa ashe annabi Abdullahi dan Mas'ud yana cikin waɗanda suka lazimci annabi kuma yan kusa da shi yan hannun daman shi Abdullahi ibn Mas'ud الله يدرشي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم قال لما قدم أبو موسى أكرم هذا الحي من جرب وإنا لجلوس عنده وهو يتغذى دجاجا وفي القوم رجل جالس فدعاه إلى الغداء فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فقال هلم فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله فقال إني حلفت لا أكله فقال هلم أخبرك عن يمينك إنا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين شنو مال الشاهد في نفر من الأشعريين فاستحملناه فأبى أن يحملنا فاستعملناه فحلف أن لا يحملنا ثم لم يلبس النبي صلى, النبي صلى الله عليه وسلم أن أوتي بنهب إبل فأمر لنا بخمس زوج فلما قبضناها قلنا تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح بعدها أبدا فأتيته فقلت يا رسول الله إنك حلفت أن لا تحملنا وقد حملتنا قال أجل ولكن لا أحلف, لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها وتحللتها hadisin abu nu'aym shine fadlu ibn dukain yace daga abdussalam ibn harb ibn salama annahdi almula'i daga ayyub shine ayyub as-sakhtiyani daga abi qilaba shine abdullahi bin zaid al-jurmi daga zahdam zahdam ala wazni ja'far yace shine abi muslim al-basri kenan yace lamma qadima abu musa yayin da abu musa din ne yazo qadima abu musa anan gurin malamai suka ce zuwa kufa ba gurin annabi ba sallallahu alaihi wasallama ya zo kufa amiran alaiha yana gwamna a lokacin mulkin sayyidina usman ibn affan kenan abu musa ya taɓa yin gwamna a kufa wadda sayyidina usman shine shugaban ƙasa a lokacin ya naɗa shi ya ce akrama hadal haimin jar ya girmama wannan jama'a wata wata ƙabila ne sananniyan ƙabila ne da ake danganta zuwa ga jarm ibnu rabani جرم ابن ربان ابن ثعلبة yace muna zaune a wajensa yana cin abinci wa inna la julusun indahu wa huwa yatagadda abincin da yake ci shine dajajan ai ba sai na fasara dajaj ba ko kowa ya santa kaza yana cin kaza wafil qaumi rajulun jalis a cikin mutanen akwai wani mutum yana zaune ba a faɗi sunansa ba fada'ahu sai abu musa ya ce zo zo mu ci abinci mana kazar da muke ci zo kai ma ka sa hannu ka ci haga wannan yana nuna yana tawadu'u yana da kankan da kai kuma yana da son mutane a matsayinsa na gwamna guda yana cin abinci ya kira wani ya ce zo mu ci tare abu musa allah masa rahama ya ce zo mu ci sai mutum ya ce a inni ra'aituhu ya akulu shay'an faqadirtu ni ba na cin kaza na taɓa ganin kaza tana cin ƙazanta daga nan na ce na baranci naman kaza ba kuma haka ne kaza tana ɗan taɓa ƙazanta ta samu musamman kazar gida sai dai ta gona ne ta gidan gona shi wannan mutumin kawai me yasa ba zai ci ba ya taɓa ganin kaza ta ci ƙazanta sai ba zai ci ba ya kuma gaya masa ƙazirtuhu daidai yake da karihtuhu sai na kyamace ta istiqzartuhu kenan sai abu musa ya ce da shi halumma ka matso dai ka zo dai ka ci shine halumma daidai ke da ta'al a larabci halumma ta'ala fa inni ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ni fa naga annabi yana cin kaza kaga ya ba shi hadisi kenan daga nan ka samu dalili cewa manzo Allah yana ce me naman kaza to kar wani ko je ce cin kaza sunna ne yawwa ka san akwai akwai sunna da ake labari ake barwa cewa ku ci naman kaza ba in ya ce ku ci naman kaza to kaga ya bada umarni ya zama ibada an ce annabi yana cin kabewa yana son miya da kabewa abinci da kabewa idan an yi abinci da kabewa ma sai a ga yana tsantsancewa kabewar to kar wani ya zo ya ce ai ai abinci da kabewa sunna ne yayi an fahimta yawa an ce annabi yana son abu mai zaki to kar wani ya zo ya ce ai son abu mai zaki sunna ne ai wannan sunna ana ba da labari ne ɗabi'a ce ta annabi ga yadda yake eh ba lazumta ma cewa abinda annabi yake ci sai ka ci ba abinci kana da yanci abinda ya dace da kai ya ra'ayinka sai ka ci wanda bai dace da kai ba ko da ku annabi yana ci sai kaga kai bai yi maka ba to shari'a ba ta ce dole sai ka ci wannan abin saboda ai annabi yana ci dole sai ka ci ba kamar za a ce duk wani ahlus sunan da baya miya da kabewa ba bai bin sunna annabi bane ba kaga wannan ba daidai bane ina fatan kuna ganewa yawo saboda wasu idan mutum bai gane karatu ba sai ya ta'adi wani lokacin yawa wannan abinci ne abin sha ne da wa da sauransu za ga akwai abubuwan cikin da suke yi haka suke rayuwa ɗabi'a su yanzu yakan ci dibino ya cin dibino yana shan ruwa yana cin dibino yana shan ruwa sai wani ya je a wani kwanan dibino ya zo ya ajiye a gidansa ya ce wai zai ɗabbaka sunna yana ce yana shan ruwa a yawwa ko in an gaba ka damu da dabino ba a ce kai baka ma damu da sunna ba labari ne ake baka ɗabi'ar annabi ne zai iya yawa kuma ɗabi'a ka ba za ta iri ɗaya da nasa ba haka ne fayi abu musa ya ce ka zo ni ba haramun ba ne cin kazan nan fa dan kaga tana cin kazanta ni na ga annabi yana cin naman kaza shi yasa ce ta'al halumma sai wannan mutum ya ce kaga yale ne ni fa na yi rantsuwa ba zan ci ba inni halaftu la akulu na yi rantsuwa tun da na ga kaza tana cin kazanta na rantsi na ce wallahi ba ni ba cin kaza a ga wannan ya yanka wa kansa ai abu musa ya daɗa cewa kaga ka zo in baka labari mutumin fa yana zaune a gurin ka zo ka ci kaza ana ta neman sai ci kaza yau da irin wannan zamani ne aka kira mu ce zo ya zo ci kaza na ai tuntunin ai abu musa ce ka zo in baka labari rantsuwar da ka yi ba matsala akwai inda za ka warware ta dan ka rantse ba za ka ci kaza ba zo ka ci kaza zo in baka labari akan wato ukhbiruka an yaminik rantsuwan nan da halaftahu yace mu mun zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu jama'a ne cin al-ashariyin in an ce nafar min al-asharin nafar daga mutum uku zuwa goma fastamalnahu muka nemi wato ya ɗora mu akan abun hawa da mu da kayanmu akan raƙuma a yakin tabuka kenan fastahmalnahu mun nemi ya ɗora mu akan abun hawa da mu da kayanmu mana ya ba mu abun hawa da za mu tafi istahmalnahu yani talabna minhu an yahmilana fa aba an yahmilana annabi yaki muka daɗa neman sa fastahmalnahu muka da neman su da ya zo ya dora mu ɗin ba mu abin hawa sai ya rantse shiwa fa halafa Allah ya milana annabin ya yi rantsuwa ya ce fa gaskiya fa ba zai fa dora mu ba ba zai kuma ba mu abin hawan nan ba abu musa na yana da ilimi ba ai kware da gaske ka duba duk abin da mutum ya kawo sai kawo mai hadisi da ya dace da wannan kes ɗin nasa ya ƙi cin naman kaza ya ce to ni na ga annabi ya ci naman kaza me yasa ba za ka zo ka zo ka ci ka zo ka ci ya ce ai na riga na yi rantsuwa sai ce to zo in baka hadisi akan rantsuwan ma idan ka rantse da Allah ka ce ba za ka yi kaza ba ya halatta ka canja ga yanda za ka yi ga abin da ya faru mu a yakin tabuka mun zo mun ci annabi ya ba mu abin hawa za mu za mu hau mu ɗora kayan mu mu tafi yaƙi ne ya ce ya rantsa ya ce ba zai ba mu ba annabin da kansa ya rantsuwa ya ce wallahi muna zaune lam yalbas annabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi nahbi iblis sai gashi an zo masa da raƙuma wannan na ganima ne na iblim innan na ganima ne kawai sai muka ga fa'amara lana bi khamsi zawd fa'amara lana sai yayi umarni yace a bamu raquma raquma raquma zawd din ana nufin raquma ne guda biyar yace gashi nan a bamu amma kar ku manta faɗa zu annabi ya rantsuwa yace yace bai zai yi ba gashi kuma yanzu ya zo ya dauka har ya bada guda nawa guda biyar ya ce bari ku ga halin ɗan adam malam abu musa ya ce falamma qabidnaha yayin da muka karɓi waɗannan raƙuma sai da muka damƙe muka suka shiga hannunmu ƙulna sai muka ce a manzo Allah ya gafala ya yi rantsuwa ta gafalna nabi sallallahu alaihi wasallam bi yaminihi mun rabkanar da annabi sallallahu alaihi wasallama wato akan rantsuwansa mun shiga uku la nuflihu ba'daha ba za mu rabauta ba tunda mun je mun ɗauki hankalin annabi ashe mu kamar yaya su takura masa da suka yi ya ba su ya ba su har sai ya manta ya yi rantsuwa bai zai ba su ba ma'ana mun sa ya rafkana akan rantsuwar da ya bai zai ba mu ba ai ba za ku mu rabauta bayan wannan sai na zon same shi sai na ce ya rasulallah innaka halafta Allah ta hamilana raƙuma fa sun farike su malam suna hannunsu ka fai rantsuwa ka ce ba za ka ba mu abin hawan nan ba wa qad hamaltana amma yau gashi gashi ka ba mu abin hawan ina labarin rantsuwarka ka قال أجل الله أكبر أشياء النبو بامن تاواي ما سيتي أجل أجل دي دي كده نعم أجل إي نعم ناسني نايرن توا بزن باكو با أو رواية تا عبد الله بن عبد الوهاب سي جابر يشي أنسيته mantuwa ka yi ne cewa ka yi rantsuwa ba za ka ba mu ba yanzu kuma ka ba mu a nasita sai annabi cewa ba mantuwa ne ba ina sani sai dai walakin la ahlifu ala yaminin ni ɗabi'ata ba na yin rantsuwa akan wani abu ma'ana duk rantsuwar da na yi mahluf yamin kenan ake nufi in rantsi akan wani abu fa'ara gairaha khairan minha sai kuma na ga kishiyar abin da na rantsi din shi ya fi alheri ɗabi'ar abun saɓanin rantsuwar tawa shi ne fi alheri to ni a halina illa a taitun ladhi huwa khairun minha kawai sai in zo in aikata abin da ya fi alheri ni shi nake yi ba rantsuwar zan duba ba to yaya za a yi da rantsuwar da aka yi ya ce wata halaltuha sai in zo ne mai ne kafara in warware rantsuwar sai kafara kenan idan mutum ya rantsuwa annabi ya koya mana a wannan hadisin in mutum ya rantsuwa akan wani abu to ya ga kishiyar rantsuwar da ya shefa alheri to ya zo ya aikata wannan alherin shi ya fi wannan rantsuwar kuma ya mata kafara azumi nawa ne uku misali ka ce ka rantse da Allah ka daina zuwa gidan yarka zumunci ba ni ba ke ba ruwana da ke kuma yarka ne saboda wani abu da ya faru amma ka sani zumuncin ka je gidanta ku gaisa wannan shi fa alheri duk da cewa ta maka laifi ka yi rantsuwa to ka je ka yi azumin ka uku guda uku lafiyayyu ka ci gaba da zuwa gidanta wani wallahi na daina zuwa gidanka me ya faru saboda ya maka wani laifi duk abin da za ba je gidanka ba ba ni ba kai in ka ga mun haɗu sai dai a kiyama subhanallah ko kuma ko kuma a sahun masallaci ko kaga wannan rantsuwa ne kai akan wani abu na cewa ba za ka yi ba amma la'alla kishiyar wannan abun shi ya faru kai to ka je ɗin gidan nasa ka warware rantsuwarka na daina kula ka ba ni ba kai ba na daina maka magana wallahi wallahi na daina ma magana to a matsayinsa na musulmi daina masa magana wannan alheri ne a'a to kenan kishiyar rantsuwar da kai shine sai ka ci gaba da yi mai magana sai ka warware wannan rantsuwa da wannan way out ne musulunci ya bamu na cewa ko da mun ɗaure kanmu mun yi rantsuwa za mu aikata wani abu yanayi na rayuwa yakan iya sa mutum ya canja ko a kan iyali ko a harkar kasuwanci ko a mu'amala ta ofis ko mu'amala da mutane wallahi zai iya yiwa ka yi rantsuwa a kan kaza ni lokacin da ka yi rantsuwar ka gama ɗiban iska ne a cike kake kuma kana ganin ba matsala don baka yi wannan abun ba amma fa daga baya abin zai iya zuwa akasin shi ya fi alheri to sunna shine ka warware wannan rantsuwa ka aikata alheri yanzu kaga anan duk dalilin cin naman kaza muka tsallako wannan bayanin ya ce wa bawan Allah ne ya ci naman kazan nan ya ce ba zai ci ba me dalilinsa don ya nuna masa ba haram ba ne don kada ya da wannan abun ya zama haram a gare shi ba ta daga cikin dabbobin da aka haramta a ci ya ba shi hadisi a kai sannan kuma ya nuna masa ya yi rantsuwa ya nuna masa in an yi rantsuwar ga yadda ake to yanzu ana ina so ku gane yan uwana kenan hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan rantse ba zan yi kaza ba sai daga baya zo ya canja haka ne kenan shi ma fa a matsayinsa na annabi ya rantse ya ce ba zai aikata kaza ba sannan sai daga baya zo ya game kishiyar haka shi ya fi alheri ya canja to me yasa ni da kai zan zama masu tsatsauran ra'ayi a'a rigidity a'a ka zama kana da laushi kana da taushi oke oke sai fakewa ake da cewa ai ni magana ɗaya nake ba na magana biyu to a nan gurin magana biyu halal ne a nan kama ai mu magana ɗaya muke ba ma yin biyu mana ya riga ya rantse to fa ba wanda zai isa isa shi ya canja to shari'a ta ce ka canja kuma a nan gurin canjawan shine kamalar haka ne na'am tunda wanda ya fi kowa ya canja ana nuna ma ɗabi'a ce ta ɗan adam zai iya yi wa kai wallahi yanzu nan ni muna tare da kai wani abu za ka iya mun wani abu ka ɓata mun in rantsi in ce wani ai na daina kaza da shi nam sai a kyale ni a wannan lokacin in gama zafi na in huce a matsayina na dan adam dan dan adam yana bukatar shi ma ka bashi dama ya huce akwai abin da in bai yi shi ba nan zai samu matsala amma bayan lokaci kuma mutum sai ya zo ya duba mai nasi ya ce shi wannan magana tana da muhimmanci za ta yi mana amfani a rayuwa yau da gobe don kuwa kowane ɗaya daga cikinmu zai iya gamuwa da wannan matsalar tabbas akwai abin da za a yi maka wallahi in an maka shi sai ka ji kayi ai ka rufe kofa ai to amma sai ka duba shin wanne ne yafi alheri to wannan kuma wani abu ne wai da yawa waɗanda suke rantsuwar su dawo su aikata alherin kuma ka fara ba sa yi to nan kuma akwai bashi a gadon bayanka ai kwarai yadda Allah zai bi ka bashin azumin ramadana ko na alwashi ko na bakanci haka zai bi ka bashin wannan azumin kafar za a baka ladan ka dawo ka aikata alheri amma fa ana binka bashin wannan azumin sai ka yi su wallahi eh mutum bai zai iya azumi ba yana da option ai wataƙila wani bai da azumi bai da dama ba lafiya zai ciyar wannan rantsuwar wallahi billahi mana la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum ya sashin rantsuwa ne eh shine ai ka rantsi a ranka wancan ya sashin rantsuwa babu hukunci kamar irin wannan wallahi billahi yanzu ko yanzu cikin maganganun da nake da ko na ce muku wallahi ai ko to wannan ba a kama mutum a kai kafara ko da ya faɗi akasi saboda subutar baka ce kawai an saba ne da ita ya za ka je makaranta wallahi zan je a ni na rantsuwa ya saba ne ka ai wallahi je na ga abun mamaki me faru subhanallah ai a masallacinmu ne mun zo mun tada sallah muka tarar da mutum a cikin makara to ba sai ka rantse ba tun da kowa ya gani wai wani ne ake ba da labari ya wani lada ne ya shigo masallaci irin masu barin masallaci ne wai a buɗe ba sa rufewa wai sai wata mahaukaciya ta shigo masallacin kawai ita mahaukaciya tana zuwa tana samun makara sai ta shiga cikin makara ta miƙe mahaukaciya ce ba sa rufe masallacin ladan ya zo ya kira sallah ya kukunna wuta shi bai kula da makara ba to yaushe ma zai duba makara inda ba harkar ta yake ba ai ashe ashe akwai ajiya a cikin makara to shine har aka yi ta da sallah ba har aka yi aka yi abin nan ba a kula ba makarar a makale take a gefen liman haka eh liman ya zo ya kabbara sallah Allahu akbar ya fara karatu sai ji kurmus kurmus ya dan leka sai ya ga mutum a makara sai liman ya lallabo ya lallabo haka sai kamo na bayansa ya jawo shi sai ya fita sun da ya fita gida ya tafi a'a shi ma wannan din yana yi ya yi ruku'i sai ya ji motsi ya dan duba sai ga mutum ne fa gawa ce a cikin abin nan sai shi ma ya jawo ya lallabo haka ba su gane ba su na sahun kamar yanzu makarar anan take haka ya jawo wani shi ma ya zo ya wuce ita dai mahaukaciya tana nan tana motsi a cikin makara da ya zo na ukun shi ma da ya zo ya gani shi ka an shi ne ya fi kowa ma tashi hankali ya yi ya juya ya jawo wani sai ya ƙi jawo ya ce jama'a akwai matsala wallahi masallacin gaba ɗaya suka baje mana kudu ya ce gawa ce a cikin makaran nan jama'a gawa ce a ciki gawa duk sallar asubahin da ba a yi ba kenan to zai ba da labari shi ne ce wallahi wani labari yana da muhimmanci to ku rinka rufe masallatanku saboda ajiya ƙwarai da gaske kazu ka gadi iya tsoron Allah dai wai an zo ana sallah fa da takawa kenan to liman ba ka hakura ba in ma ta rungume ka ne ku tafi lahira gaba ɗaya a haka to Allah ya mana afuwa so wannan hadisin yana nuna mana irin yadda sahabbai suka himmatu da yada sunna annabi kuma suna haddacewa haddace abu yana da muhimmanci yan wani yanzu inda abu musa lashari bai haddace wannan ba zai bada to wannan ana nuna mana cewa in musulmi ya ga abu ya rinka kiyayewa musamman ilimi kar ka bari ana faɗan abu ba ka riƙewa hadda akwai wacce ake a rubuce akwai wanda kuma za ka sa ta lokacin da aka faɗa ɗin ka sama mata wato wajen ajiya a memorinka na ƙwaƙwalwarka wannan magana tana da muhimmanci ito ka yi ka riƙe ta gobe ma za ka iya gaya wani shine ilimi da wani yayi magana ya ce kaza a ce ai akwai hadisi kuwa malamai suna faɗa akwai hadisi ai annabi yayi kaza kai kai kai kotin ka kawo ko da baka kawo cikakkiyar kissar ga abin da ya faru ba to amma dai ka sani cewa annabi ya ce kaza ya ce aikata kaza qala haddathana amr ibn ali qala haddathana abu asim qala haddathana sufyan qala haddathana abu sakrata jami' ibn shaddad qala haddathana safwan ibn muhriz al-majani qala haddathana imran ibn husayn qala ja'at banu tamim ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam banu tamim sun zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da imran ibn husayn ya faɗa mun karanta wani hadisin da ku yace abshiru ya bani tamim albishirinku ya ku bani tamim ku karbi albishir qalu amma iz bashartana fa atina to tunda ka mana albishir ai sai ka ba mu suke gaya wa annabi ka ba mu annabi ya yi haƙuri da mutane ya kama kalla fataghayyar wajhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kenan ba su karbi albishir din kai tsaye ba suna so dai a basu a basu wani abu fuskar annabi ta canja sai ga wasu mutane cikin mutanen yaman ja'a nasu min ahlil yaman manzo Allah ya ce aqbilul bushra iz lam yaqbalha banu tamim ku karbi wannan albishir din tunda banu tamim ba su karba ba ya ku mutanen yaman mutanen abu musa kenan shi yasa ya ce fa ja'a nasun min ahlil yaman tunda banu tamim ba su karba ba ku karba qalu qad qabilna ya rasulullah ka ce ai mu mun karɓa ya manzo Allah kaga wannan yabo ne ga mutanen al-ash'ariyin din kenan قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان ها هنا وأشار بيدي إلى اليمن الله أكبر وأنكم يبن يمن أكي مالا وأن الله يتي إيماني أنا يكي sai ya nuna hannunsa zuwa yaman a ci jihatil yaman mana mutanen yaman imani ya bulbulu ne daga wajensu ahaluha ma'abuta yaman ɗin ba wai duk wani wanda yake dangantuwa zuwa ga yaman ba ko da baya cikin yaman ɗin ba su ake nufi al'imanu hahuna fa'ashara biyadihi ilal yaman mutanen yaman suna alfahari da wannan hadisin malam ya ce wal jafa'u wa ghilazul qulubi fil faddadin inda usuli aznabil ibli min haisu yatlu'u qarna ash-shaytan rabi'ata wa mudar sai kuma manzon Allah ya ce al jafa kakkausan ɗabi'a aljafa rashin tausayi aljafa muguwar mu'amala shine aljafa kaiwa ne kana da jafa'i kenan ana nufin wane kana da muguwar mu'amala wane baka da rahma wane baka da rikka wane baka da lutuf shine kake da jafa ai wane mai jafa'i ne ai wane ya mun jafa'i to kana nufin abin da ya maka kenan to akwai mutane masu irin wannan ɗabi'ar wa ghilazul qulub kakkausar zuciya kakkausar zuciya rashin taucinta kenan fil faddadin yana tare da alfaddadin alfaddadin masu ɗaga sauti suna kiwon dabbobi kiwon raƙuma masu kiwon raƙuma suna daji ba addini ya ce waɗannan alaƙar mu'amala da raƙuman da ya sa suke yawan fada to shi ne za ka ga ba su da taushin zuciya ba su da rahama in sun shigo cikin mutane ana samun wahalar sha'ani da su wannan yana nuna mana ɗan adam yakan tasirantu wato da environment da yake rayuwa yana mai tasiri al'insanu madaniyun bi tabi'ihi misali mutumin ne yake ko da akan abin hawa ne ake ana fada wanda ya saba tuka babbar mota yana gudu yana tuka babbar mota aka ce in ya hau karamar mota haɗari yake ƙwarai kuwa saboda zai je murɗe ta irin murɗa wanda yake katuwa sai ya kifar da kansa kuma zai gan shi kamar ta masa kaɗan ya rena ta me yasa ya tasirantu da wannan duk mutumin da yake rayuwa a cikin mutane masu haƙuri to in ya je cikin inda ba su da haƙuri za a gane cewa kai wani ana da haƙuri ka san me saboda ya tasirantu ya zauna da mutane suke da haƙuri duk mutumin da ya rayu a cikin mutanen da suke da wata ɗabi'a mara kyau yana zaune a cikinsu kuma ba ƙoƙari yake canja su ba to koyaya sai kaga tasirin wannan ɗabi'ar a tattare da shi ga ma misali yadda za ku iya gane akwai ku hutar da kanku yaronka kana mai tarbiya sai yake shiga cikin yaran makota da ba su da tarbiya suna ashar suna zagi za ka iya cewa baka taɓa jin yaronka ya zagi a gida ba da yawa akwai masu wannan tarbiyar ba za ka taɓa jin yaronsa ya yi zagi a gida ba to kawai sai wata rana ka ji sai ka je yana ɗura ashar kai don abu kazanka to ka nutsu ka bincika ga suwaye abokanansa a makaranta suwa yake bal da su suwa yake wasa da su insha Allah za ga anan ya je tsinto wannan ashar din to dan adam yana tasirantuwa har da dabbobi shi raƙumi saboda tsawonsa ba a yi masa magana a hankali ya ji sai an yi da ƙarfi ha ka gane dogo ne amma mai kiwon tumaki ɗabi'arsa ba iri ɗaya bane da mai kiwon raƙumi yanzu akuya ya ishe ta raƙumi kuma fa sai ka daki wani abu sai ka yi ƙara sannan abu na biyu suna rayuwa a sahara wannan rayuwar a sahara ta yi tasiri to shi sa za ga ɗabi'ar mai kiwon raƙumi ko mai mu'amala da raƙumi za gan shi hau hau haka eh ɗabi'ar haka ne ko yawwa to shine annabi yake ba da misali ya ce to ana samun irin wannan a tattare da su amma me yake gyara su al-islam shi yasa nan yake cewa inda uslubi inda usuli aznabil ibil waɗanda suke tare da mai kiwon raƙuma kenan aznabil ibil wato wanda suke tare da jelan raƙuma suna kiwatansu suna tafiya tare da su me yasa annabi ya faɗi wannan sun shagaltu da kiwon raƙuma sun bar addini ba sa zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa zuwa sallar juma'a ba sa zuwa su ji wa'azi shi yasa suka samu qasawatul qalb duk inda ka samu mai mu'amala da raƙumi to za ga yana da ke ƙasar zuciya haka kuma abin yake amma me zai gyara shi addini sauƙin sha'aninsa wato afwan sauƙin sha'anin mai kiwon tumaki ya fi akan mai kiwon raƙumi mu'amala da mai kiwon raƙumi ma ta daban ce bari da muku misali soja ba muna da mutane yan uwan sojoji ba yanzu dan uwanka yana shiga soja ana ajiye shi a bariki yana mu'amala ya rayu a bariki yana dawowa cikin gari ta zaga mu'amalarsa ba iri ɗaya bane sai ka ji ana ai wani soja ne ai dan zai tai muku kwaba kamar kwaba wato sai ga yana umarni zai rinka baka ai oya ai kaza oya ko masallaci ya zo irin watakila ya ritaya din sai ko magana ake shi ma irin ta sojoji yake ku yi mai uzuri saboda mai environment din da ya zauna ne saboda su soja kawai a gidan soja command ne kawai in mata ne yanzu zai zane ta sai ya ba ta kashi kawai obey before complain wa in an ce yi abu komin matsalarsa sai ka yi biyayya tukun kafin kai complain je ka ci ƙasa tukun kar ka ce a za ta iya bani matsala a sai ka ci ƙasar sannan sai ka zo ka ce za ta baka matsala yana son da'a amma kuma suna tarbiyya ai da wahala ka ce wai wani jami'in tsaro ko in banda yanzu abubuwa suka lalace suna tarbiyya saboda abin da sa ka lura kai ko ma'aikacin gwamnati ne da ya shiga cikin aiki sosai za ga wallahi duk wanda yake gaba da su ofis ba sa kiran su sai da ce sa ko ba ka bane sa kowa ya zai kira sai ce sa ko akwai ɗalibi a nan wurin wannan ɗalibi a nan yake zuwa ya samu aikin immigration shekarun jiya ne ya bugon waya yana abuja da ya bugon waya irin magana da muke da shi a da ba irin ta bane wallahi kawai muna magana bilis sai ce sa ya daina cewa malam ɗin ma sa yake ce mun kawai to shi yasa zaga ko zuwa wani shugaban su sai su kame masa ko da za su zage shi a baya amma dai akwai wannan me akwai wannan da'ar shi yasa tarbiya dan soja a gidan bariki akwai discipline ko tafiya suke zagani ina ai da bambanci ko a masallaci ne babban soja in yazo kaga dai masallaci wajen ibada ne wallahi sai sun ji a jikinsu lamba ɗaya eh Allahu akbar akan lamba ɗaya wannan lamba 2 lamba 3 lamba 4 sai wani aka zo aka yi maganan waye masiniya sai lamba 3 yace shine sai an masa hukunci me yasa zaka ce kai ne saboda akwai lamba 4 a gabanka wallahi malam na sha gaya mana a karatu kaga dai tsari ne suke zaka ce ba tsarin musulunci ba amma ya dace da musulunci girmama wannan wallahi mala in kaga dan soja da babansa abin zai baka sha'awa dan soja da baban shi ai suna da discipline kai ba ma da ubansu ba kowaye ma to me yasa wannan ɗabi'ar ta discipline ta girmama mutane na gaba ya girmama wani tana musu tasiri ko da sun shigo cikin gari za ga in dai ba dadewa suka yi sai kaga sun canja amma mu yayan mu yaya ko sun yi ritaya sai an kai su military psychology ya za su zo su yi mu'amala da mai da mutane kaji a gari ɗaya fa muke da su fa amma ya za su yi mu'amala da mutane saboda they were built on an gina su akan wata ɗabi'a tarbiyya tana da daɗi amma mu yanzu nan yaro kwanan nan ina ganin wani mutum na tausaya masa wallahi yaronsa ne wallahi malam muna tare da shi yana masa faɗa ya buge ya buge dan uwansa fa dan uwansa ya buge da kofar mota ya ja kofa ya buge shi sai uban sai yake ce masa yaya ka buge shi sai ce daji dalla ni ba ni na buge shi ba dalla ni ba ni na buge shi ba wallahi a gabana yadda ka samu buge bakin yaron nan to ba yadda zan yi na ce Allah ya sauƙi kuma ɗan uwa ne wallahi malam dadi wai wai shi ɗan boko wai dadi wallahi malam yaron yana kuka fa ya buge shi ganinsa ne kai ya ka buge shi yana nuna masa irin ya tausaya wa yaron mana ya fasa masa kai da wannan sai ce dalla dadi ba ni ba ni na buge shi ba kuma haka ya ɗauke shi ya ja shi a mota ya tafi da shi irin wannan wace irin rayuwa ne ba ka gwabe shi ai sai na casa ka tukun ka san cewa kai wannan abu wallahi tallahi wallahi ba daidai bane wannan tarbiyyar wallahi ka boye dan kawai ya daka maka tsawa wannan wani irin mutuwa ne wannan ba ka ballo itace ka zane shi tukunna sai na kumbura ka wallahi ku yi haƙuri fa wannan babin wani babi ne daban kuma na shiga yawa ni ma nan ɗin raina a bace ne ne wannan bayanin amma dai ku hakuri tarbiyya da muke da ita da yaran mu ba daidai bane a bar yara suna sakalci kurum sai je wa abokin ka wata rana wallahi daka wa abokin ka tsawa ka zuba mai ido ka kyale shi to wannan aspects na rayuwarsu da dabbobi dan adam yana tasirantuwa da me da dabba haka ne to kuma yana iya tasirantuwa da duk wanda ya zauna shi to a kulasa ku yi ƙoƙari ku zauna da mutanen kirki shi ne saƙon ku zauna da mutanen kirki don ku tasirantu da mutanen kirki malam cewa aka yi hatta makabarta an za abin ne ka kai wasiya abin ne ka a makabarta kusa da mutanen kirki don me wato a kwanci a kabari ma wanda yake makotakan mutanen kirki yakan tasirantu da zama da su a kabari sannan kuma wanda yake makotaka da mutanen banza shi ma yana tasirantuwa da su hatta a kabari abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada ok akwai walfakar walkhuyala ko shi kenan inda usuli azabil bakal min haisu yadda karna a shaitan inda kafan shaidan yake bullowa ma'ana sai ya fasara ya ce rabi'a da mudar mun zo gobe sai mu karasa bayani insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya mana afuwa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh